إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallacin na Masjid Da'watul Irshad domin ci gaba da karatu littafin mu na Bulughul Maram a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan idan ba a manta ba a yau zamu tashi babu salatul istisqa'i babu salatul istisqa al-istisqa daga istaqa ani ma'ana kaman neman shayarwa istaqa shi wancan na amai ne kenan shi istaqa jawo amai shi kuma al-istisqa da sinin guda biyu shine neman shayarwa wannan shine kenan kaman daga as-suqya ne neman shayarwa domin mafi yawanci alifun da sinin idan suka zo a suna nuna talab ne kamar istisqa ko kuma istaqa'a ko kuma istatlaba ko kuma istauqada dukkanin shi neman abu ne jayyid kenan a wannan babin me zai nuna muna yana nuna muna mahimmancin ruwa ya kai ga idan aka rasa su hamma akwai wata sallah ta musamman da za a yi don neman su domin ruwa su ne rayuwa tura ke cewa lo c'est la vie ko wannan shine kenan hatta ma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy ta hanyar ruwa muka sa ma komai rayuwa babu abin da baya amfani da ruwa hatta karhe wannan shi ma yana amfani da ruwa hatta dutsi shi ma yana buƙatar ruwa ba abin da baya buƙatar ruwa kenan wannan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin mafi girman ni'imomin da in ya tashi yana muna gori yake zano muna idan muka lura misali الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون دم يسع الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم kenan wannan sai nuna yana ɗaya daga cikin abin da idan ka tuna da shi ya kamata a ce ka gode ma Allah maɗaukakin sarki ruwa to wannan shine kenan lokacin da aka samu matsalar ruwa kenan akwai sallar da ya dace a yi don neman Allah maɗaukakin sarki ya shayar hadisi na farko da mala ya kawo shi ne wa an ibni abbasin radiyallahu anhuma daga ibn abbas Allah ya dada su shi da ma'aifinsa kala ya ce kharajan nabi sallallahu alaihi wasallama mutawadi'an manzon Allah ya huta mutawadi'an yana cikin tawalu'u mutabazzilan yana a cikin kaya a bazzare hausa ma suna ce a bazzare ko ma'ana attabazzul shine mutum ya sa kaya mara daraja kamar ya ki kula da kishikinsa kinan mutabazzilan a cikin kaya marar kima mutakhashshi'an yana a cikin khushu'i ma'ana a cikin natsuwa mutarassilan yana tahiya sannu sannu shine at-tarassul yana tahiya sannu sannu mutadarri'an yana mai nuna kaskanci ga Allah maɗaukakin sarki ma'ana yana mai biyayya da karya kai ga Allah maɗaukakin sarki shine mutadarri'an daga at-tadarru' ne fa salla raka'ataini da ya huto yazo sai ya salla raka'a guda biyu kama yusalli fil eid kama yanda yake salla a eid lam yakhutub khutbatakum hadhihi bai hudubar ku ba irin wannan ma'ana irin hudubar da ake yi ta bayan idi irin ta bai yi ta ba amma dai yayi nasiha rawahul khamsa marawaita hadisan nan guda biyar suka rawaito sa wa sahahahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya inganta sa wa abu awana da abu awana wa ibn hibban da ibn hibban wannan hadisin yana koya muna ladabi na huta zuwa sallar roƙon ruwa lokacin da za a huta sallar roƙon ruwa ana so kowa ya sa kayansa mafi kima mafi marar kima an gane da kyau ko kenan sallar roƙon ruwa kaman kishiyar sallar idi ce wata huska sun yi kama wata huska kuma sun sha bamban sallar idi in za a ta cikin hado ake so a ta ko to amma ita kuma in za a je a cikin kaya marar daraja ake tahiya kayan da baka so kayan da kake renawa daga cikin kayanka to su zaka sa ka tai an gane da kyau ko wanda suka dan fara ciccire wannan wanda kusu ya dan guiguyen nan an gane da kyau ko masu kama an hido su daga bakin saniya ko yauwa to irin su ya kamata ka sa jayyid sannan kuma wajen tahiyar a tai sannu sannu a nuna kama ana cikin me ana cikin damuwa wannan ita ce siffar da idan mutum ya zo yana a cikin ta Allah yana ganin tausansa malamai suke cewa yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo karbar addu'a shine ka shiga a cikin kunci Allah yake cewa amman yujibul muttarra idza da'ahu suka ce kenan yana daga cikin abin da yake sa Allah ya karbi addu'arka ka shiga a cikin tsanani ka shiga a cikin tsanani ka koma ga Allah madaukakin sarki to yana jawo Allah ya saurin karbar addu'arka sannan idan aka je a wajen sallah mun gani a wannan hadisi yace yusalli yusalli salla rak'ataini kama yusalli fil eid sai nuna sallah ta roƙon ruwa kaman sallah ta mice kaman sallah ta idi haka da yawa daga cikin malamai suka tai akan cewa babu bambanci kamar yadda ake kabarin nan guda bakwai ita ma haka sallar roƙon ruwa za a yi haka nan an gane da kyau ko akwai malamai su gani a raka abin da ake yi ba tare da wannan kabarorin ba to abin da wannan hadisi ne nuna iri ɗaya ne jayyid sai mu zo a hadisi na gaba maliki cewa wa na aisha ta radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya dar ita tace shakan nasu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mutane sun kai koke zuwa ga manzon Allah quhutal mata matari ma'ana janyewar ruwa mutane sun kai kara a wajen manzon Allah akan ruwa sun janye ba a ruwa fa amara bi minbarin sai ya umurni da a kawo masa minbari kun gani bambanci na harko ko na sallar idi sallar idi ba a hawa mimbari to amma a wannan ana hawa mimbari a kawo mimbari fawudi alahu fil musalla sai aka dora masa shi a wajen sallah wa wa'adan nasa sai ma mutane me yake da suna alkawali shine alwa'ad ma'ana suka yi alkawali yawman yakhrujuna fihi wataran da za su hito a ciki da aka kawo mimbari aka aje sai ce to rana kaza ku zo za mu yi sallah mimbarin shi yana can an bar shi a wajen a wajen sallar wa kharaja hina bada hajibu shamsi sai ya huta a lokacin da hajibu shams ya bayyana me hajibu shams shine ma'ana wannan me yake da suna dan kewayen nata shine hajibu shams ina lokacin da dan kewayen rana ya bayyana ma'ana lokacin da rana ta dago tana ai babbar nan kamin ta kai ga karamtawa karancewa lokacin da ya bayyana qa'ada 'alal minbari sai ya zamna akan minbari kina wannan hadisi me yake nunawa lokacin sallar roƙon ruwa lokacin sallar me lokacin sallar idi lokacin su guda fa qa'ada 'alal minbari sai ya zamna akan minbari ah in huduba ce za a yi zamna ake yi tsaye ake yi to amma shi kuma wannan da yake hudubar ba irin waccan bace sai me sai ya zamna kina ita a zamna ake yin ta shi yasa a can yace ba irin hudubar da ake ba فقعد على المنبر سيزمنا أكم منبري فكبر سيكبر وحمد الله يقول ما الله ثم قال سيتي إنكم شكوتم جدب دياركم لليكو كنكاو كوكن بوشي ورجد جنكو وقد أمركم الله أن تدعوه كما حقيقة الله يا أمرتيكو دكرو كيسا إن كن شيء مسألة ووعدكم أن يستجيب لكم kuma ya muku alkawalin zai karba muku wannan shine kenan fadin Allah madaukakin sarki wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun shine ma'anan a Allah ya muku alkawalin in kuka roke sa zan zai karba muku yace thumma qala sannan sai yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya in ba Allah ba yaf'alu ma yurid yana aikata abun da yake so allahumma anta allah ya Allah kai ne Allah an gaya da kyau ko kamar yadda nayi daidai da bidiyon malam Isa Alifantami hafizahullahu ta'ala yana yana waka ta mai ake ce mishi dan kwairo ne yana jiko a nigeria akwai cikin cikin cikin mawaka na nigeria baka tsine ne an ba dan kwairo ba gudan shata yawa shata shi ne baka tsine dama yauwa yana Allah kai ne ai Allah Allah Allah kamar cikin waka wata dubara ce ta wanda Allah ne ake zanowa kuma shi da shi ne ake hada kan shi da shi ya Allah dan kai ne Allah Allah kai kaza to wannan kaman kun gani kamar ya istinbatin shi da da hadisi duk da cewa kun bai san hadisin ba amma da yake ɗabi'ar ta yi daidai da musulunci to sai kasance mangunan kuma suna daidai da musulunci Allahumma anta Allah ya Allah kai ne Allah la ilaha illa anta ba abun bauta da gaskiya in ba kai ba an talghani kai ne mawadaci wa nahnul fuqara mu ne mabukata anzil alaina alghaytha ka sabkar muna da ruwan sama waj'al ma anzalta ku alaina quwwatan ka sanya abun da ka sabkar akan mu karfi wa balagan kuma ya kasance abun isa ilahin har zuwa wani lokaci ma'ana ka sanya ruwan da zaka sabko muna su zaman to karhi a gare mu su isar da mu zuwa wani lokacin da yake na bukata thumma rafa'a yadayhi sannan sai daga hannayensa falam yazal bai gushe ba hannayen nasa suna sama hatta ruya hatta ruya bayadu ibtayhi har sai da aka ga horin lallakuwarsa ai kun gaje na muku bayani ko sallah ta roƙon ruwa ita dole ne sai an daga hannu kuma sama har sai da aka ga horin lallakuwarsa ثم حول إلى الناس ظهره sannan sai ya ba ya juya bayansa ga mutane tunda a da yana fuskantar su ne yake ta wannan addu'in yanzu sai ya juya ya ba su baya wa qallaba rida'ahu sai ya juye lagensa an san a lokacin mafi yawancin kayan su lage ne da bance izar da rida to rida shine na sama lage na ƙasa kuma shine bance kenan shi ba a juye shi lagen shi ake juyewa an gane da kyau ko kenan mu kuma a wannan lokacin me zamu juyewa riguna tunda riga ita ce a matsayin rida a wancan lokacin wannan shine kenan malamai suka ce juyewan nan da ake yi kaman tafa'ulan ne min an yatahawwala al-masamunu yatahawwala al-hal ma'ana kaman gurin ne kaman da aka juye riga to lokacin yanayin ya juye shi ma ya koma me ya koma yanayi na ruwa wa qallaba rida'ahu sai ya juye lagensa wa huwa rafi'un yadayhi yana mai daga hannayensa thumma aqbala 'ala an-nasi sannan ya fuskanci mutane wa nazala sai ya sabko akan minbari fa salla raka'atayn sai sallaci raka'a guda biyu fa ansha Allah ta'ala sahabatan sai Allah ya hwarar ayya halitta ya halitta wata yar girgije fara'adat sai ta yi aradu ma'ana ta yi ƙara wa barakat ta yi walƙiya sun ma'amtarat sannan sai ta zubar da ruwa rawahu abu dawud abu dawud ya hutar da shi wa ƙala ce garibun wannan hadisi garib ne wa isnaduhu jayyidun sai dai isnadinsa mai kyau ne me yake da suna idan aka ce hadisi garibi ba shi ke nuna da'ifi ba ne alhadisul garib huwa ma rawahu rawin wahidin fakat shine hadisin da marawaici guda ya rawaito shine ake ma hadisun gharib kenan hadisi ingantacce ne wannan yace wa qissatu tahwil kissa labari na juye riga da manzon Allah yayi fi sahihi a cikin bukhari da an ce as-sahih a istilahin maluman hadisi ana nuhin bukhari da an ce as-sahihaini ana nuhin bukhari da muslim yace wa qissatu tahwil fi sahih a labarin juyewar riga da manzon Allah a cikin bukhari من حديث عبد الله بن زيد أحاديث عبد الله بن زيد وفيه يازو أتكنسا فتوجه إلى القبلة سيما زال الله يفسكنت القبلة يدعو ينا الدعاء ثم صلى ركعتين سنين صلى ركع أبو جهر فيهما بالقراءة يا بين كراتو أتكن سلولين kun gani mun samu ƙarin fa'ida ashe ita ma sallah ta roƙon ruwa ana mi ana bayyana karatu وللدار قطني رواية إمام الدار قطني من مرسل أبي جعفر الباقي أمرسل أبو جعفر وحول رداءه يا جوي ريغرسا ليتحول القحط dan saboda wannan yake da suna horin ya juye shi ma ma'ana wannan rishin ruwan shi ma ya juye jayid wannan hadisi kun gani na dan tsawo kaɗan ki yasa hadisi mai tsawo ina yi ina sharhin shi ne dan saboda an ce a yi shi sannan a zo a yi bayani wajen bayani ana manta abubuwa da yawa shi yasa hadisi mai tsawo ina yi ina bayani a takaice wannan hadisin shine mafi girman hadisin dai siffan ta inda ake roƙon ake sallar roƙon ruwa za mu iya mu takaita bayanin haka kamar haka idan an samu matsalar ruwa ana so me yake da suna limami ya hutu a gaya wa mutane lokaci kaza a hutu za mu je roƙon ruwa akwai malaman da suka ce a wannan ranar ana so kowa ya hutu mutane su hito kwansu da kwalkwatar su in ji hausawa hatta dabbobi ma ana so su hito an gane da kyau ko ku koro dabbobin ku zo da su a wajen roƙon ruwa yara ƙanana mata duka su hito ashe kuma a haito a cikin shiga ta me a cikin shiga ta nuna tausai an gane da kyau ko kamar yadda muka gayi a farko kaya mara daraja su mutum zai sa idan aka hutu aka zo za a kawo mimbari idan aka mimbari liman zai hau akan mimbari ya zamna ba tsaye ba zai kenan zai zamna idan ya zamna ya fuskanci mutane sai ya ma mutane wa'azi ya tunatar da su ya tunatar da su cewa yana daga cikin abin da yake jawo rishin ruwa menene sabon Allah madaukakin sarki daga cikin abin da yake jawo roƙon rishin ruwa sabon Allah madaukakin sarki shi yasa yana ɗaya daga cikin akwalikin al-Imam al-Abbas al-Abbas yake cewa ma nazala bala'un illa bi dhanbin wa ma rufi'a illa bi tauba duk bala'in da ya sabka in dai ga musulmai ne to dalilin shine sabon Allah dalilin sabkar bala'i sabon Allah yace kun babu abin da ke sa a dauke bala'in sai da tuba tuba kuma taubatan nasuha tuba na gari to ita kuma sallar roƙon ruwa dama a cikin ta akwai tuba akwai istighfari a ciki to kenan liman idan ya hau zai tunatar da mutane wannan ya tunatar ya tunatar ya fara addu'a idan ya kare tunatarwar ya liƙe da addu'a kuma sai ya juya gabansa zuwa gabas idan ya juya gabansa zuwa gabas sai ya hudda rigarsa tunda mu yanzu mu riga ce ko sai ya hudu rigarsa ya juye an gane da kyau ko a irin wannan ne nake cewa abin da ya dacewa mutane su sako garan bubu me ake ce mata da Hausa babban riga malum malum yawwa an gane da kyau ko a sako malum malum kusa da me yasa nace malum malum dan lokacin da zaka ce ta ka juye ta ba za a game ba ba za a ga jikinka ba an gane da kyau ko jayyid to ko ba a dai sako malum malum ba dai za a juye riga tunda dama maza ne tsakaninku kuma lokacin da za ka juyewa ba mutane na kallon ka batun da sai ka ba su baya sannan ka huddata ka juye kuma abin da yake daga nan daga cibiya zuwa sama na mutum baya daga cikin al'aurarsa mughallasa al'aura ce amma ba mughallasa ba an gane da ke ko wanda babu laihi dan wata larura ta sa ka bayyana daga samanka zuwa abin da yi cibiya banda cibiya a ciki kenan shi yasa babu laihi mutum ya hudda rigar ya juye ta sannan sai ya sa amma inda dama ya kokari ya jawo wandansa ya mi ya rihe cibiyarsa tunda su a lokacin sahaban manzo Allah sallallahu alaihi zanan su ba akan kugu suke tsame shi ba akan cibiya musamman a wajen a wajen me yake da suna a wajen aikin haji da sauransu saban cibiya ake daure ake daure zane dan saboda mutun ya tabbata da al'aurarsa ya liƙe ta abinda yake anan sama ko da zanan ya kware al'aurar bata bayyana ba to shine kenan kenan sai liman ya juye riga idan ya juye riga su ma wanda suke baya za su mi a za su juye baya ba liman kai su ma wanda suke baya za su juye riga haka wasu asar suka nuna jayyid idan ya juye riga ya daga hannu ya ƙara yin addu'a yana fuskantar alƙibla mutane wanda a baya suna amin suna karbawa idan aka ƙare addu'a sannan sai a yi sallah da an ƙare sallah shi kina an ƙare bayan sallah babu wata addu'a da ake yi kamin sallah ne ake mi ake addu'ar abinda abinda ruwayu suka nuna ina an sallame sallah shikenan sai kowa ya wasi an kare roƙon ruwa wannan shine roƙon ruwa na musulunci ko akwai na bokaye ko Allah ya kare mu da su to akwai na bokaye su kuma a zo ai ta ai ta hauka wannan shine kenan a takaice wannan shine kenan me yake da suna siffar sallah ta ta roƙon ruwa maliki cewa an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya da shi anna rajulan dakhala almasjida lalle wani mutum ya shiga masallaci yawmal jumu'a ranan jumu'a wan nabi sallallahu alaihi wasallama qa'imun yakhutubu alhali manzo Allah yana tsaye yana huduba fa qala sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah halakatil amwal dukiyoyi sun halaka wanqata'atis subul hanyoyi sun katse fad'u Allah azza wa jalla yughithuna ka roƙon muna Allah mabuwayi madaukaki ya shayar da mu farafa ayadaihi sai ya daga hannayensa zuwa sama sun makala sai ya ce Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya Allah ka shayar da mu ya Allah ka shayar da mu fa zakara alhadith sai ya ambaci sauran hadishin wa fihi du'a bi imsakiha a cikin hadishin kuma akwai addu'ar da aka yi akan ajaye ruwan muttafaqun alaihi wannan hadisin hadisi ne mai dan tsawo wanda mun yi shi a cikin bulugul maram ko yanda riwaya take shine wata ranar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana huduba ana manzo Allah na cikin huduba sai wani mutum ya shigo ta kofa yace ya manzon Allah dukiyoyi sun halaka babu ruwa hanyoyi sun katse dabbobi suna ta mutuwa ka roki Allah ya shayar da mu yana faɗin wannan manzo Allah bai tsaya wani abu ba sai ya daga hannu a cikin hudubar sai ya ce Allahumma aghithna Allahumma ya Allah ka shayar da mu ya Allah ka shayar da mu manzo Allah na wannan addu'ar sahabin da yake rawaito hadisin yace lokahin manzo Allah ya daga hannu yayi addu'a babu wani girgije da suke gani kuma suna ganin waje daga nan cikin masallaci amma manzo Allah na wannan addu'ar sai ga girgije ya hito bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadu ya fara walqiya kamin a kare sallar a cikin ruwa suke aka kare sallar a cikin ruwa aka koma a gida aka yi ta ruwa aka yi ta ruwa yace mara aina shamsa sabtan ya ce sati guda ba magarana ba mara aina shamsa sabtan sati guda ba magaruwa ba manzo Allah yayi addu'a ba magarana ba an gane da kyau ko ta yanzu ga ta juma'a ta komo manzo Allah kuma na cikin hudu ba ta wannan kohar dai sai ga wani mutum marawacin hadisi yake bai san ba wancan ne ko wani ne Allahu a'lam an gane da kyau ko yace ya rasulullah halakatil amwal wanqata'atis subul fadullah yumsikaha anna a can ya ce fadullah ya kai tuna ko to yanzu kishiyar abin mamaki kuma yanda ya faɗi a harko na bala'in haka kuma ya ƙara faɗi babu ruwa dukiya ta halaka dabbobi sun mutu kuma akwai ruwa dukiya ta halaka dabbobi sun halaka an gane da kyau ko to ka roki Allah ya kame mana ruwan wannan shi ake ce ma dan adam bai ya gane hali ko wannan shine kenan yasa yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa laukana libni adama wadiyan min zahabin la ahabba an yakuna lahu wadiyani dan adam da a ce yana da rami guda na zinariya da ya gurace a ce kuma yana da wani rami da yana da nabiyin kuma da ya gurace a ce yana da wani sai ce mamala mamala mamala a ibnu adama fahu illa turab babu abin da yake cika bakin dan adam in ba kasa ma'ana ba abin da yake isar dan adam in ba kasa ba in dai ba an sashi a cikin kasan na an turbude shi ba to to ita kadai za ta isar sa amma in dai na duniya to ba abin da zai isar sa abin mamaki shine idan ka gani masu kuɗin mu akwai wanda za a cewa shine mai kuɗin gari kaza amma kuma kullun kokarin yake ya ƙara kullun kokarin yake ya wuce ya zamanto na mai garin kasa wanda hi kowa kuɗi a kasa in ya hi kowa kuɗi a gari kokarin yake ga yahi kowa kudi a Afirka in yahi kowa kudi a Afirka kokarin yake yanzu me ya kai mataki na duniya ba ga su dangwata nan ba wannan shine kenan kenan dan adam wai gane hali ba abin da zaka kai daidai da shi ta manzo Allah ya addu'a yace Allahumma amsikha anna manzo Allah bai ce Allahumma amsikha anna ba an gane da ke ko bai ce ya Allah ka ka tsaye da ruwan ba sai ce Allahumma hawalaina wala alaina اللهم على الآكام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر sai manzo Allah ya ce ya Allah ruwan sun ishe mu a yi gehen mu da su bai ce Allah ami ba a tsaye da su ba domin an ce a tsaye da su shi ma wani bala'i ne ya an tsaye da su kuma sai Allah ya ce to ba kun ce a tsaye da ba to shikenan ba a ƙara yin su amma a yi muku da su gehen ku wataran kuma sai a dan bugo muku su to sai manzo Allah ya addu'a ce manzo Allah na yin wannan addu'ar sai ga rana ta hutu ruwa sun tsaya sun kare sallah sun huta a cikin rana suna tahiya wannan me yake nunawa muhallu shahid abin da yasa aka kawo shi a cikin babu salatul istisqa dan a nuna akwai lokacin da ake iya roƙon ruwa ba tare da sallah ba ma'ana ya halatta a cikin hudu ba a yi me a yi roƙon ruwa an gane da kyau ko shi yasa malamai suke cewa roƙon ruwa nau'i uku ne nau'i na farko shine wanda muka kawo za a yi shela mutanen gari su hita a yi sallah ita ce sallar roƙon ruwa nau'i na biyu shine limammai a wajen hudu ba su yi roƙon ruwa idan su kai ƙarshe ko kuma a tsakiyar hudu ma duka ya halatta nau'i na uku shine ɗaiɗai kunnan mutane kowa ya yi sallah ce ya Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu su ne wani nau'ukan guda nawa nau'uka guda uku na shayarwa na neman shayarwa kenan wannan shine kenan a hadisi na gama da yake cewa wa an anas radiyallahu anhu qala daga anas Allah ya da shi ya ce asabana wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matarun ruwa sun sami mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace fa hasara thawbahu na tsallake ko wa anhu an umar a yawa wa an anasin radiyallahu anhu anna umar radiyallahu anhu kana idza qahatu haka ne ko yawa hadisi ne ko muhimmanci lallai umar ya kasance idan suka yi rishin ruwa yastasqi bil abbas ibn abdul muttalib yana neman shayarwa da abbas dan abdul muttalib wa qala sai yace allahumma inna kunna nastasqi ilayka bi nabiyyina ya allah da can mun kasance muna muna neman shayarwa zuwa gare ka da annabinmu fatasqiyana sai ka shayar da mu wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina a yanzu ko muna kamun kafa zuwa gare ka da dan uwan ma'aifin annabinmu fasqina ka shayar da mu fayusqauna sai a shayar da su rawahu al-bukhari an gane da kyau ko wannan hadisin akwai kwaramniya sosai a cikinsa amma a babin aƙida ya yi faɗi sosai a babin aƙida to mu a babin fikihu muke duk da haka nan muna iya mu dan tsakuro wani abu mu gayi a kan shi kenan umar yake cewa anas yake cewa a zamanin umar idan aka yi hori ana neman shayarwa to umar sai ya zo a wajen al-abbas dan uwan ma'aifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mashi zo ka yi muna sallar roƙon ruwa ko kuma ka roƙon muna Allah ya shayar da mu sai ya ce ya Allah da muna roƙon shayarwa ga ma'aikinka yanzu babu ma'aikinka to yanzu ga ma'aifin ma'aikinka an gane da kyau ko tunda zan ma'aifinsa yake ga ma'aifin ma'aikinka nan muna neman shayarwa ta hanyar sai Allah ka shayar da mu idan ya neme shi ko idan idan al-abbas yayi addu'a kuma kamar yadda ka san manzo Allah in yayi addu'a kai sai ake ruwa haka kuma ake musu ruwa an gane da kyau ko karama ta mi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to menene iskaliyar inda ta ta abku shine yanzu sai wasu daga cikin at-tawaif al-bid'iyya ko al-munharifa suka je akan cewa a kenan ya halatta du'a'u ad-du'a'u bi jahi fulan ma'ana ka ce ya Allah dan wane ka shayar da mu ga wannan kuma a zahiri menene a zahiri menene shirka ne shirka ne kenan shine wanda shine za su zo su ce ya Allah dan shehu kaza ka ba mu ruwa an gane ko idan kace musu me dalilin cewa su ai gashi sahabbai suna zuwa wajen Abbas suna cewa ya Allah dan Abbas ka ba mu ruwa to anan idan muka lura anan niyan anya Abbas kin ne dan Abbas kin ne suke cewa kuma a nan ba wai suna cewa dan abbas ba ne a'a suna cewa abbas kin ya musu menene ya musu addu'a ba wai abbas kin ba da shi ne suke gama allah ya mi ya ba su ruwa kamar yadda baya halatta ka ce dan annabi ka ce dan wane kaza to su suna ganin wannan dari ne akan cewa ana iya a ce ya allah dan wane kaza an gane da kyau ko wannan shine ake ce ma me yake da suna at-tawassulu me yake da suna al-mazmum ko kuma at-tawassul ghairul mashru' tawassuli kala uku ne wanda yake almashru shine at-tawassul bi asma'illahi al-husna shine kamun kafa shine tawassali kamun kafa da sunayen Allah madaukakin sarki Allah yace walillahi al-asma'il husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye masu kyau ku roke shi da su shine kamun kafa da sunayen Allah wajen addu'a ka zano sunayen Allah ya Allah dan kai ne wani dan kai ne mai rahama dan kai ne mai jaljala da karamci ya Allah kai mini kaza shine kamun kafa da sunayen Allah madaukakin sarki na biyu shine at-tawassul bi amalin salihin shine tawassali da wani aiki na gari misali kai azumi lokacin da ka zo bude baki sai ka ce ya Allah dan wannan azumin da nayi ya Allah ka aurar da ni an gane da kyau ko wannan shine kenan babban misali akan shi shine na mutanen nan guda uku da da dutse ya like suna a cikin kogo kun gani kowanne daga cikinsu ya zo ya yi tawassuli da wani aikin alkhairi da ya yi an gane da kyau ko wannan shi ne wannan shi nuna cewa ashe ana kamun kafa da aikin da bayan an yi ne ba wai kamin ka yi baka ce ya Allah in kai mini kaza zan yi azumi kaza kamar yadda yan boko suke ko ya Allah in ka bani bak zan yi azumin wata guda an gane da kyau kuma zan yi azumin kwana uku jira da juna wannan bai dace ba wannan kaman gori ne kake mawa kenan sai Allah ya maka sannan kai ma zaka mishi ba a haka nan abin da ake so shine kai ibadar sannan kai kamun kafa da ibadar to shine at-tawassulu bi amalin salihin na gaba shine at-tawassulu bi du'a'i salihin shine kamun kafa da addu'ar wani mutunan kirki to wannan shine abin da sahabbai suka yi kace wane kaman kaga wane mutunan kirki ne alama ce ta mi ta waliyin Allah ne suka ce wane ayi muna addu'a wani ai mun addu'a Allah ya biya mana bukata kaza an gane da kyau ku to wannan shine abin da sahabbai suka yi kamar sun ga shine makusanci mafi kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya musu addu'a mai yiwa dalilin kusancin shi da manzon Allah Allah ya me ya karbi addu'ar shi an gane da kyau ku wannan kuma sunna ce hatta manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam wataran yana tawassuli da addu'ar wasu daga cikin sahabbansu in za su balaguro sai ce ku samu a cikin addu'a an gane da kyau ko wannan shine haka sahabbai ɗayansu za su yi ku samu a cikin addu'a kamar yadda umar ya yi tawassuli da addu'a tawa da addu'a tawa mai asunan shi uwais uwaisul karni da ya gan shi uwais ba mawa sahabi ba ne tabi'i ne amma kuma umar ya ce kai mini addu'a don na ji manzon allah ya ce duk wanda ya ganka to ya ce kai mishi addu'a don in ka yi addu'a allah yana karbawa to wannan shine shine abin da sahabbai suka yi an gane da kyau ko wannan mas'ala ta tawassuli babu wanda ya san muhimmancin ta sai wanda yake karatun aqida babu wanda ya san muhimmancin ta sai wanda yake zama a cikin mi a cikin mutanen da suka yi zuriya a cikin wannan sharri ku ji a Nigeria kwanan nan wai yanzu cikin bala'in da suke yanzu wai har kabarin wa ake tahiya kabarin fadar bege fadar bege fa an gane da kyau ko kabarin shi ake tahiya ana duddukawa ya kai fadar bege dan daraja ka ka roki annabinka ka roki annabi ya hidda mu daga cikin wannan bala'in da muke a ciki alhali wannan ba abin da suke makansu in ba karami ba ƙara jiho kansu a cikin bala'i sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk bala'in da suka shiga bayan rasu manzo Allah ba a taba jin inda aka ce ba sun yi a wajen kabarin manzo Allah suna mi suna roƙo suna roƙon manzo Allah ya roƙa musu Allah suna kaza ka to kun wannan duka abin wannan shi ke jawo duka a fada a cikin shirka kuma wannan tabbas shirka ce idan mutum ya kudurta ma yana iya hoda shi daga musulunci ya zama to shirkun shirkun akbar Allah ya kare mu to shi yasa kun gani bala'in kuma har yanzu sai karuwa ma karuwa cikin shi ake yi Allah ya sauke sai hadisi na gaba mala yace har yanzu wa an Anas ne ko jayyid mala yace wa an Anas radiyallahu anhu qala asabana wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matarun ruwa sun same mu muna tare da ma'aikin Allah ƙale ce fahasara saubahu sai ya jaye kayansa shine fahasara saubahu aifan kashafa saubahu sai ya jaye kayansa hatta asabahu min al-matari har sai da ruwan saman suka same sa ma'ana suka samu huwatar shi suka samu jikinsa wa qala sai ce innahu hadithu ahdin bi rabbih yace wannan ruwan sabi ne daga daga wajen Allah madaukakin sarki sabin halitta ne shi yasa naso su mi su bigi fatata rawahu muslim muslim rawaito wannan hadisin abinda wannan hadisi ke nunawa shine a sunna ne kenan lokacin da aka fara ruwa farko farkon damuna ruwan sama na horko da za a yi an gane da kyau ko ka jaye kayanka ka jaye tufafinka dan mi dan su samu jikinka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ma akwai amfanin da yakan iya ma mutum a cikin a cikin jikinsa yakan iya zaman to garkuwa da cututtukan da wa'annan ruwan sukan iya su zo da su domin san komai yana da amfani kuma yana da cutarwa an gane da kyau ko to wannan shi ne kenan kenan sunna ce yin haka nan wannan sunnar sai yara ke yin ta ko yara suke wannan sunnar za a tube a zamna a zo a karkashin indararo a ita abin ga jayyid wannan shine kenan maliki cewa an aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر ماذا الله يكسنتي إذن يقروا سما قال يناتي اللهم صيبا نافعا يا الله أزبو سسكسنتي ما سمي ما سو أنفاني أخرجاه da an ce akhrajahu a islahin malaman hadisi na nihin bukhari da muslim suka rawaito sa shine akhrajahu jayyid wannan hadisi muke karantar da mu idan ana ruwa ana so a karanta mi wannan addu'ar Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an kun kuma addu'a ce takaitatta amma da yawa suna mantawa da wannan jayyid kina wannan shine sunna ta wannan addu'ar na gaba sai yake cewa وعن سعد رضي الله عنه دق سعد الله يددشي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء منظر الله ياي الدعاء لوكة نيمن شايروا اللهم جللنا سحابا يا الله كلل بيمو شين جللنا أي عممنا كلل بيمو سحابا دواني جرجيجي كثيفا mai kauri an gane da kyau ko shine ma'anan kasifan kasifan sannan kuma mai ƙara domin na daga cikin alama ta ta ruwa suna ƙari shine kaji ana mi kaji ana aradu ana rugudududukin nan da abin da ya kama da haka to kenan kasifan mai ƙara dalukan shine ma'ana mai mai walƙiya an gane da kyau ko shine ma'anan a dalukan jayyid dalukan shine mai mai yake suna mai zuwa da ƙarhi shine dalukan dahukan shine mai mai walkiya daga abdahik ne ai kun ga walkiya kaman dariya ne take ko kamar da dariya ba ta jima haka ita ma ba ta jima to shi sa ake ce mata dahukan dalukan da masu karhi dahukan sannan kuma masu walkiya tumtiruna minhu razazan kai muna ruwa daga gare su su zo dab dab dab qitatan sai su zo da dan me yake da suna sauri sauri sajilan sai su zo a kwararowa ma'ana wannan yanayi ne na kamar bi mataki-mataki ruwan a farko su zo ɗab-ɗab alama ta akwai ruwa don kada su zo mu faja'atan ga mutane ko mafi yawanci ruwan da za su zo kai tsaye rurururu za ka ga mafi yawanci ba su zuwa da yawa kuma haka ne ruwa wanda za ka ga suna zuwa da yawa suna za a fara da iska a fara arado a fara cida sannan sai a fara yin ɗab-ɗab sai a fara yin ɗaɗaɗaɗab sai na tururu sai su zo gaba ɗai wannan shine kenan wannan shine misali a aikace ko yawwa malamin tarbiyya nake turku tadris jayyid bahasi na na majistar kenan turku tadris turku wa asalibu tadris fi dawil qur'ani was sunna an gane da ma'ana dubarun karantarwa ta hanyar alqur'ani da sunna bahasin yana nan kwanaki ma na yi ta yaɗa mutane shi wanda yana daga cikin abin da ya dace a ce an sashi a tsarin karantarwa ta pedagogy mushanni idan ana karantar da su a koya musu wace dubara ce manzo Allah yake bi wajen isar da sako an gane da kyau ko shine ma'anar turku tadris fi dawil qur'ani was sunna dubarun karantarwa me yake da suna yanda alqur'ani yake bi wajen isar da sako da yanda shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi wajen mi wajen isar da sako wannan shi ne kenan za ku ga akwai hadisai da yawa wanda suke masu daɗi a ciki jayid malik ya cewa an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya dada shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah ya ce kharaja sulaiman alaihi salam sulaiman ya huta Allah ya dada shi yastasqi yana neman shayarwa fara'a namlatan sai ya ga wata tururuwa mustalqiyatan ta daga meke da suna kawahunta sama shine meke da suna alistilqa shine mutun ya kwanta haka sai daga kawahuwan shi da hannuwan shi sama ala zahriha kenan ta kwanta akan bayanta tana daga rafi'atan qawaimaha tana mai daga kawahuwanta tunda su kawahuwa ne ke gare su ba su da hannuwa ko kenan ta daga kawahuwanta ila sama zuwa sama taqulu tana cewa Allahumma inna khalqun min khalqik ya Allah mu halittu ne daga cikin halittunka laysa bina ghinan an suqyaka ba ma wadatuwa daga shayarwarka kenan mu ma muna da buƙatar shayarwarka faqala yana jin wannan sai Suleiman yace irji'u ku koma faqad suqitum bi da'wati ghairikum za a shayar da ku dalilin addu'ar waninku suwaye wannan tururuwa rawahu ahmad wa sahahu al-hakim imamu ahmad ya rawaito sa kuma al-hakim ya inganta sa wannan hadisin yana fassara mana wani hadisi da manzo Allah yake cewa laulal baha'im lam tumtaru wani lokacin da kuke ba Allah haushi kuke jawo hushin Allah yana niyyar ya kame ruwa ya ƙi muku ruwa sai kun halaka ba dan dabbobi ba da yake su ba sami ba sa laihi to kun gani gashi na aikace annabi suleiman alaihi salam ya huto ya ga tururuwa tana addu'a har yana ma shi abin da take faɗi domin shi annabi suleiman Allah ya bashi wannan damar ko ba ma annabi suleiman kawai ba hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana jin maganar dabbobi wannan shine kenan ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi ma'anar hadith malakar duniya arba'a akwai mutane guda hudu su wanda sun samu damar mallakar duniya gaba ɗayanta an gani da kyau ko? wace zanu min guda tawa muje sai ce biyu salihai biyu fajirai tawa a zanu yanzu a fara da salihai a shi ko ban gaya muku shi ba gashi ko? to annabi suleiman yauwa dama na san can kai amma babu shi yauwa zulkarnain a shine ai wannan shine mallakar duniya ta ta tabbata domin shi har yanzu muna ce amfanin wannan domin shi ya tare muna ya juju da ma juju ko da yanzu sun canye mu to wannan shine kenan yauwa annabi suleiman da zulkarnain taw taw fajirai fa to shi ma kun gani babu shi a aha namruzu buktu nasr an gane da kyau kun ga babu fir'auna kun san nan me yasa babu fir'auna don fir'auna a lokacin shi ba shi kadai bane sarki amma sai dai ya hi su dagawa ne an gane da kyau ko bakin sarauta shi wajen misra da sauran wasu wasu wasu garuruwan da suke kewaye da ita akwai wasu sarakai to su wannan su mulkin su ya game ko ina ne a duniya an gane da kyau ko jayyid a wannan zamanin waye ake cewa ya taba sowa ya kusa ya mulke duniya ko shi ƙarya ce ake yi an gane da kyau ko kamar su a lokacinsu ne tunda su a lokacinsu ƙarhi ne suke ganin mulkin duniya shi yasa suka ce hitler ko alhali ba gaskiya bane ina ya mulki duniya in gane da kyau ko suna cewa yayi ina ji bintikatar ne suka ce ko kon ben desert ne yayi bintikatar ne aka ce yayi akwai wani dan lokaci da aka ce lokacin duniya gaba ɗaya wai a hannunsa take ƙarya suke yi an gane da kyau ko to wannan shine wannan dai su ne wanda manzo Allah ya tabbatar mana da su sun mulki duniya wannan shine kenan jayyid a takaice wannan hadisin me yake nuna wata ran Allah madaukakin sarki yana shayar da mu ba dan halin mu ba sai danwa danwa dan dabbobi kenan albarkacin kaza ka dangare kan sha ruwan kaskoko wannan shine kenan wa an Anas radiyallahu anhu daga Anas Allah ya dada shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah istasqa ya nemi shayarwa fa ashara bi zahri kaffaihi ila sama sai yayi nuni da bayan hannunsa zuwa sama wannan shi nuna yanayi na daga hannu a wajen sallar roƙon ruwa haka ake yi an gane ko zahrul kaf shine nan ne batinul kaf shine nan ciki kenan sai manzo Allah ya hakan ga an gane da kyau ko haka jayyid ya daga hannayensa haka zuwa sama jayyid akhrajahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin a hadisi na ya kare ko to mun kawo karshen a sallar roƙon ruwa sallah ta roƙon ruwa jayyid muna aimu dan buɗe babe na tambaya in lokaci ya isa sai mu shiga sai mu je gaba in kuma lokaci ya tsaya sai mu abin ga tambaya akan roƙon ruwa to aha ko kuma akan sallah tunda jiya na gani al'amari na sallan nan mutane ba su su koshi da shi ba ko na salatul idaini aha na jazakumullahu khairan inda yi dacewa ai sallar roƙon ruwa shine karshen gari kamar inda aka yi so dama ai ko sallar idi an yi so ayi ta ina a karshen gari an gane ko wannan shine kina a karshen gari na aka yi so ayi ayi roƙon ruwa kamar misali irin gebe ko kuma wani hili haka wanda yake karshen gari can aka yi so a yi roƙon ruwa sallar roƙon ruwa na mhm na alaikum salam atilla e to su mata gaskiya babu asar wanda ya nuna cewa mata suna yi to amma akwai ka'ida a wajen malaman usul suke cewa aljinsaini mushtarikani fil ahkam maza da mata suna shiga a tare a wajen hukumce hukumce illa bi dalilil ikhtisas sai dalilin da yana cewa wannan na maza ne zalla wannan na mata ne zalla bi ibaratin ukhra suke cewa kullu hukmin thabata fi haqqir rijali fayasbutu fi haqqin nisa'i tab'an illa bi dalilil ikhtisas duk hukuncin da ya tabbata akan maza to ya shahi mata sai da dalilin da yana cewa wannan na wane ne na mata ne zalla banda maza ko kuma na maza ne zalla banda mata aladabin sallar roƙon ruwa mata wurin su daban an gane da kyau ko kina wannan sai nuna cewa su ma suna iya sumi su jiye wannan tunda a tsakanin su ne mata a tsakanin su mata ko babu lahi su ga me yake da suna su ga mace a cikin a cikin ado tunda misali su lage ne za su jiyewa kenan in za su jiyewa ba za a ga al'aurar su ba face illa kansu wadda bata da kallabi da abin da ya kamata kenan su ma za su juye shine abin da yake zahiri ya sani na ban san wani nasi da ya hana wannan ba dai na a sanar da mutane kamar lokacin sallar idin yayi wata alamar za ta nuna ba babu abin da ya tabbata akan wannan babu alamar da ake yi an gane ko da a ce ana wata alama da kiran sallah ne za a sa kuma ba a sa kiran sallah ba da kuma a ce akwai alama da kamar yadda in za a yi sallah ta mai ke da suna wani bala'i ta sallar da muka yi ta waccan kisfiyar rana ai ana kira ko ba kiran sallah ake ce as-salatu jami'a as-salatu jami'a ku zo a yi sallah a jami'i to ko wannan ba a rawaito sahabbai na cewa ba domin shi wannan abin da ya sa shi babu wani sanarwa da za a yi dan abu ne mai muhimmanci a inin nan kowa abin da yake gani mafi muhimmanci shine me shine wannan abun kenan baya da bukatar sai an mami sai an tunasar da shi kenan shi yasa babu wata alama da ake kawai liman na zuwa sallah kawai za a fara insha Allah wallahu ta'ala a'lam na'am aha alexa wa billah suna suna suna zikiri ya to kaji gaskiya ne wannan ba ta waje shi ba in bayo ba lalle to ko ana ko ana shi baya da al'ada ce baya da baya da asali wannan shi ma wannan bid'a ne baya da asali a addini baya da asali to kaji natiza ce kawai mahaukata wannan shine kenan lalle lalle baya da asali asalin ni a cikin ibada ban san wani abu da aka ce ba a tahi ana kewaya shi ana gudu in ba mi ba in ba ka'aba ba tawafi wajen tawafi ne kawai ake wannan ko wajen tawafi ma ba gudu bane ake kamar yadda ake gudun fanfalaki sauri sauri ne ake yi kuma ko shi ma ba duka gaba da ake ba eh mhm mhm eh ah to kai to wannan su suna dalili suna dalili amma dalili jahili ya ce su a ƙauyen su yadda ake yi za a mata da maza za a hutu a cakuɗe da yara sai a zo a ɗaure yara cikin hili su ta kuka su sakan ma'alla tausai ko? in ji hausawa wallah shi ne kenan jahil to su wannan suna da dalili amma jahili dalilin jahiliya a lokacin jahiliya haka suke yi kun gane ko ya aka yi rishin ruwa sai a kawo yara ƙanana marayu kuma sai a kawo su sai a zo a ai musu zindir sai a abun ga a daga su hakan ga sai a daddallafa su ga ga Ka'aba ai ta ya Allah ka shayar da mu ya Allah ka sha hakan ga ana rike da su ha akan Ka'aba su bayan Allah tun daga rana tana buga sai ihu suke yi to su kun ba ihun naku suke ma ba su dai su samu ruwa to shi yasa amma a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana maraya ibnu ammi kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib haka yake yi idan suka yi rishin ruwa sai a kawo marayun idan aka marayun haka hada manzon Allah shi ma sai a dauke shi a daga shi sama an gane da kyau ko tunda har ma in ya daga shi sama akwai wani waƙe da yake in ban manta ba yana wa abyadu yustasqal gamamu bi suqihi subhanallah jayyid da na na haddace na haddace baitin to na na dan manta shi haka kamar yana yana waƙi yana yana wannan dan horin ya Allah ka shayar da mu dan saboda shi shine mai ke da suna kamar abin taimakon simalul yatama ismatul lil aramili yawa yana mataimakin marayu sannan kuma abun alfahari ko kuma abun kariya ga ga ma- matan da mazajensu ya rasu muhallu shahid dai kun gani a lokacin jahiliya suna yi haka nan hatta manzo Allah na dauko shi a yi mishi haka nan jayyid kenan wannan duka babu abin da ya tabbata akan wannan abin da ya tabbata shine wannan sallar ko ayi a cikin a cikin huduba ko kuma mut- mutane ɗaiɗaikun ne su ma su yi su yi wannan kin insha Allah jayyid na'am aha eh aha to Allah ya samu sani eh mhm mhm mhm jayyid jayyid nan gab- nan gaba da kadan ina ji nan da kwana biyu ko uku za mu shiga a cikin babin zakka amma duk da haka nan wannan sabani ne tsakanin malumai abinda aka kai abinda ake ma zakatul huli zakar kayan ado kayan ado na zinariya inda kayan ado ne na zinariya malamai sun yi sabani akai amma magana mafi inganci shi a hidda shi alkhairi a hidda shi alkhairi an gane da kyau ko zinariya ai ta ado ce ko ko ba ta ado ba ce ko aje ne take a yauwa na matan da kace aje take na san ta ado ce malamai sun yi sabani akan ana hudda mata zakka ko ba a huddawa amma abin da yake alkhairi a hudda mata dan wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da diyarta diyarta tana saye da zinariya sai manzon Allah ya ce mata ato addina zakata hada kina hudda zakar wannan yana nuhin wannan zinariyar da ke ga yarinyar ta ce a'a sai manzon Allah ya ce kina so a ranar tashin alkiyama Allah ya maida miki ita maciji ta sarar ki a cikin a cikin a cikin kabari a lahira ta ce a'a to a wani lokacin matar tana jin tsoro sai ta hudda zinare ta yi jiwa da ita an gane da kyau ko dai to ba mu san daga baya ba ta koma ta ɗauki abu ta danta zaho da zakka ko ya aka kwashe mahallu shahid anan kaman ta nuna ta ji tsoro ne akan wannan kin to kuma sai aka samu su hadisai wanda suke nuna eh, me yake da suna babu lahi ba sai an huda to malamai sun yi kai kawo game da hada wannan hadisan in muka zo a babin zakka za mu yi bayani mai fadi amma a ƙarshe dai al-ahwat shine a hudda bara'atan lidhimma dan saboda ko da ba dole bane a hudda in ka hudda ba zai ba za ba za ta zai a asara ba ko za a samu lada akai wannan shine kenan jayyid aha muna da muna da minti biyar kenan ba za mu iya shiga sabon babi ba nayi mhm na'am Mhm. eh mhm eh bayan musulmai sun yi to ban gane me kake ne da yan gargajiya ba eh mhm a a kamar in- in sallar ta zo daidai lokacin da su ma wancan za su yi? Mhm. su sun sa wata rana eh kamar sai a yi kaka kamar sai a bar- a bari a tai da su ko kuma eh kowa ya tashi daban-daban to wannan ba asali ba da alaka da eh, me yake da suna da huta tare kamar abin da yake tambaya shine kamar a asali musulmai sun hudu ganar da za a ta yi roƙon ruwa ya aka samu 'yan gargajiya ni dai ban sa abin da ke da 'yan gargajiya ba ko 'yan bori kake nufi ha? yawa mushrikai ko yawa eh yawa shine shi tambayar shi shine shi tambayar shi za a bar su tambayar shi shine dan sun sa ranar da mu ma muka sa za mu ce a a sun sa wata rana to ana cewa a bari sai da su ma za su sai da a tai tare ko ne eh jayyid eh mhm mm jayyid Mm. to kaji fatawa ko ka samu amsa Masha Allah. Jayid. To, akwai wata tambaya kuma? Malamai sun baka amsa. Akwai tambaya? akwai tambaya? Jayid. Masha Allah. Abin da suka baka amsa don saboda sun san haraka 'yan boli, shi yasa suka baka amsa. Sai jayid. Aha. Masha Allah. Babu wata tambaya ko? Na'am, bismillah. Mm. Mm. Mhm. dole kamar dole sai ita ko kun ba dole sai ita ba eh eh da shi a fannin abin da ya shahi addu'o'i akwai abin da ake cewa al-ma'thurat ma'ana su ne addu'o'in da aka so al-adiyatul ma'thura su ne addu'o'in da aka samo daga alqur'ani da sunna to duk addu'o'in da aka samo alqur'ani da sunna duk inda aka kawo su to su aka yi so ayi to bayan su kuma mutum yana iya kawo su misali alkunutu da ake yi ta witiri ai manzo Allah ya koyar da alkunutu ko Allahumma hadina fi man hadait ko Allahumma hadini fi man hadait in jam'i ne Allahumma hadina fi man hadait to abinda ake so a gabatar da ita bayan ta kuma sai a kawo da ake so an gane da kyau ko shine abin da ya alkhairi kenan wannan addu'a da ta zo ita kamata a kawo daga bayan yaso sai a yi wasu wanda ba su ba wannan shine jayyid babu tambaya ko alaikum salam wa na'am mhm mhm mhm ya ramka kaman shi ne zai shafi da witiri a shi rakatan alfajir aha sai ka isko ana sallah ta farilla eh baka yi ta ba jazakumullah tambayar tana da muhimmanci sosai mutum ya saba ya rakata alfajir ana yin su ne kamin asuba ko sai ka isko masallaci ana sallar asuba ita kuma rakata alfajir ayin ta ne asali kamin ayi sallar asuba to yanzu zaka shiga tare da liman da niyyar rakata alfajir a kare sallah sannan sai ka tashi kai asuba ko ya zaka yi shine tambayar ko jayyid jayyid kenan abin da yake shine idan ka isko zaka yi kai kai niyyar sallar asuba kai sallar asuba tare da su idan ka kare sallar asuba sai ka kawo raka'atai al-fajr kin domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha idan kai kwana ba kai sallah ba da ka saba yi to lokacin da ka tashi sai ka yi ta amma a yanzu jam'i ne ake na asuba kenan kamata ka shiga da niyyar jam'in kai asubar daga baya sai ka kawo raka'atai al-fajr kai amma da a ce ba jam'i ka isko ba ka zo masallaci an kare sallah ga raka'atayil fajr ga asuba to abinda aka yi so anan zaka diba lokaci yana isar ka kai shafi'i kai raka'atayil fajr lokacin asuba bai wuce ba ko kuma rana bata fara hitowa ba in yana isa to ya halatta ka gabatar da raka'atayil fajr an gane da kyau ko sannan in ka kare sai kai sallar asuba amma inda bai dace ba shine ka san lokacin takaitacce ne to a wannan lokacin shine zaka yi asuba kin sannan sai kai mi kai raka'atayil fajr shine suke cewa yajuzu fil waqti al muwassi ma la yajuzu fil waqti al mudayyiq wannan shine kenan lokaci isasshe kana kai nafila sannan kai farilla amma lokaci takaitacce to kai farilla sannan sai kai mi sannan sai kai nafila ban san an gane da kyau ba jayyid ina ji a to ta karshe sai mu liƙe insha Allah mhm eh mutum ne? aha eh eh jayyid wannan shi ake ce ma me yake da suna saki saki ganye saki reshe kama ganye an gane rike ko saki reshe kama ganye a nau'in biyu ne saki reshe reshe shine ma'anan mai ƙarfi ganye shi kuma shine faikin yanzu kana rike da reshe sai kaga zaka faduwa an gane da kyau ko sai ka rike faikin ka rike ganyekin dala da wancan reshe da faikin wani zai rike ka wannan shine kenan kenan wannan babban kuskure ne dalilin qiyamul laili mutun ya rasa sallar asuba a hadisi al-qudusi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi mafi soyuwan abin da zaka yi ma Allah shine kai masa farilla bayan farilla nafila ta biyo baya kenan bai dace a ce ba dalilin nafila kami ka rasa farilla kuma ina ganin mafi yawanci abin da yake ja wannan shine mutane mafi yawanci suna saurin tsaye da sallah ta kiyamul layl shi yasa ni dubara da nahi ganin dacewa kada ai saurin tsaye da kiyamul layl dan da an tsaye da kiyamul layl nan in dai lokaci na da tsawo to kwana yana share mutum shi yasa kenan a bari misali a ce sauran minti 40 ayi sahur sauran minti ko awa guda ayi sahur kai awa guda ma ta yi yawa minti 40 minti 30 ai sahur sai a me sai a tsaye da qiyamul layl mutun na tahiya suhur kawai zai yi da yayi sahur sai shirin zuwa ina masallaci sallar asuba shikenan sai ku ga lokacin me yake da suna bai bai cutar da shi ba wannan shine kenan kenan dai yana da kyau ayi hattara akan wannan domin sallar asuba guda ta hi gaba ɗayan kiyamul layl da zaka yi a cikin ramadan domin Allah ba zai tambaye ka ba kai kiyamul layl ba a ramadan amma zai tambaye ka sallar asuba da bakai ba wannan shine kenan lokaci yayin nan zamu dakata inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna da ƙarshe ina mana nasiha gaba ɗai da haƙuri da inda kake haƙuri ne za ka yi kace ba za ka yi haƙuri ba Allah mamman ɗaukakin sarki mai ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace law kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wasfa an gane da kyau ko wannan shine kenan wanda suka gane sun sa abin da nake nihi inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure Allah gafarta muna ya kara muna haƙuri kuma subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah استغفر الله اتوب اليك استغفر الله alaikum salatullah suleiman yau kwana ya dauke ni kwana ya dauke ni yau wallahi sai lokacin da na kira ka na lokacin na tashi ina tashi ne sai na abu eh ina kwana na kwana eh a sai ka gamu da abin wali a masha Allah alhamdulillah da bidiya
kamar hukuncin tawagan da ake ta exportan malam kusan gida akwai abin da in za a juma a kudi sai an yi taro a je a ɗauko malam gida zai iya yi kuma sai an maida shi an maida shi kamar ina gana a babbar sai an kawo yau idi ce ko juma'a sai an ta an ɗauko malam mutane jiya za a taro a exportan shi kamar yadda kamar yadda sarki yake zuwa da sauransu yawwa kamar yadda ake wannan kamar duka al'ada ce wadda in dai ba a cikin ta akwai wani cin karo ba da addini ba a cewa lahi babu wani lahi tunda manzo Allah shi ma lokacin idan lokacin sallah ma yi kowane lokaci sai Bilal ya tafi ya shiga ya tafi ya ga lokacin sallah ya sai ya rako shi wanda ta wannan sai dai da kasance wajen yin kuma ana wasu abubuwa da su dace ba insha Allah alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ba malakai ne insha Allah ala musul yau an kewayo an shiga weekend ko a masha Allah masha Allah ya iyalin kuma alhamdulillah su da biya eh zancen sallar tarawih kamar wasu na tambaya kan dole na sai ka kai ka yi salatin da annabi ka yi wajen Allahu min al-ardi wa ta'ala
kamar sai kai salati sannan ka kawo wannan Allahumma duka sai kai kamar da kake cikin sallar farilla kamar salati eh a cikin sallah ta abu tarawih to sallar tarawih ita ma sallah ce kuma salati aka ce kai ina wancan ya kamata ya kamata mutun yayi shi ya kamata mutun yayi sai dai irin shi dai a ce dai irin shi yin shi baya bata sallar tunda sallah ce ta nafila irin shi baya bata sallar amma in dai zaka yi dole sai ka yi shi yanda ake shi a cikin ta ta farilla insha Allah yau yau ga alamu ka buhu subhanallah tunda naga kana kwanci ne ce to ce yau na sa wani malaka lahiya